أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجدار العزيز ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإيسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قلوب الأقراب فريد دهري على الإدلاج حاتم العتمين أبو إسحاق آلاج إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخ مربي وقائدي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد والهداية والتوفيق والرشد والأمانة واللطف بجاه رسول الله يا أئمة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العزيز اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياج إليه يومنا زمانة دليل إشرين عشكين جواهر المعاني wanda gobe za mu rufe saboda mun fara ishfa insha Allah ranar juma'a jibi kenan albarka annabi sai mun dawo abinda muka faɗa wa'inda suke sauraro duk wanda yake da tambaya zai iya mun ga tambayar ta a cikin jawahirul ma'ani muke so abinda aka karanta mutum bai gane ba ya tambaya ko yana neman bayani ko akwai wani abin da aka faɗa ya ɗaure masa kai in Allah ya yarda zai iya yiwa in ya tambayan a gane a warware masa insha Allah daga kan sifili na farko har zuwa shafi na ɗari da goma na sha da muke ciki yanzu in Allah ya yarda bizin Allah insha Allah bi aunillahi subhanahu wa ta'ala muna fatan kuma Allah ya bude basiran mu baki ɗaya mu fahimci abin da ake nufi amma mutum ya gane cewa jawahirul ma'ani yana tallan annabi ne tallan annabi yake amma yana yi wa malamai ne malaman ma arifai yawa ba ba mubtadi ba yana tallan manzala ne amma tallan ma na arifai saboda kasuwanci kala kala ne ana sayar da ana sayar da gwanjon silifas a Kano silifas ana kaga akwai kasuwansu to kuma akwai bangaren wanda ake sayar da sabobi ba ruwansa ba yi laifi ba nake gani sannan kuma akwai masu kamfanin ake ciniki su kamfani suke saya ba maganan abin da kamfani za ta gabatar ba wannan duk an yarda an yarda da wannan a tsari sannan akwai wa'inda su a ka'idan kasuwancin duniya gaba ɗaya wa'innan dukkan su yaransu ne sai an haɗa kamfanunnuka ne a zuwa kai matalla eh kamfani kaza da kaza da kaza da kaza suna bukatar za a sai da su to shi kuma ya bugu ɗaya saya to wayannan duk akwai su saboda haka ba laifi ba ne kowa ya yi magana akan kujeransa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kallimun nasi ala qadari uqulihim kai magana wa mutane gwargwadon hankalinsu to wannan littafin ana yi ne a wajen zawil albabi zawil albabi ma'abuta ƙwayan hankali lubbu na hankali da su ake magana ba na magana ba ne irin ta ina aka haifi annabi muhammadu an haife shi a maka ba karatun wannan ba ne in karatun ka bai wuce wannan gurin ba to ba za ka fahimci abin da ake cikin jawahirul ma'ani ba to kar ka ji shi ka ɗauke shi wani abu ne daban babu wani abu ɗaya bai saba da nassin qur'ani ko hadisin annabi muhammadu ba jawahirul ma'ani gaba ɗaya bai saba da nassin hadisin manzala ko qur'ani ba shi yasa da gan shaujani yayi bayani yayi bayani sai kawo nassi daya sai ka ga nassin kaman baka taba karantawa ba kai iya fahimtan ka ka fahimce shi a wajen malaman ka yadda malamin ka ya fahimta to malamin ka kuma almajirin wani ne shi ma wani almajirin wani ne wani almajirin wani ne kamar yadda ubangiji yake cewa fawqa kullu zi ilmin alimi to malamin malaman duniya shi ya yi jawahirul ma'ani saboda haka in mutum bai gane ba kar ya shigar ma abin da bai gane ba abin da Allah ya ce wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ma'ana Allah bai zalunci ko ma zalama Allah ahadan Allah bai zalunci kowa ba an bawa kowa kujeransa ya tsaya akan kujeransa idan ya tsallaka to ya shiga cikin abin da ba ruwansa to kuma zai zai taba abin da bai yiwu ba wannan shine jiya mun yi magana yanzu nawa ne malami da zaka samu ya bambance ka ya bambance maka menene ruhu menene kalbu menene nafsu nawa ne malaman da zaka samu su bambance maka wannan nawa ne shi ruhu ɗaya ne ko ruhu biyu ne ko ruhu uku ne abin da zai gaya maka watakila in ya zama ya zauna lafiya ce ya salo na kanin ruwa ya ce kulin ruwa min amur rabi saboda haka ba mu da magana a kai kaga ya zauna lafiya to amma malamin da Allah ya sanar da shi wani abu a kai fa shi kuma me domin ga abu ne musamman ga shi nan an ambace shi amma kuma ba za ka gan shi ba kamar nafsu kuma ga shi ubangiji ya ambace shi a cikin alƙur'ani to yau zai maka magana kuma akan insanu wato menene insanu in an ce insanu ƙur'ani ya zo da insanu ko kuma za ka ga cewa ƙur'ani ya zo da insanu haka kaga halatta al-insanu hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura to mal insanu me ake nufi da insanu kaman yas'alunaka an ruhu wa man ruhu menene ruhu yace ar-ruhu min amrati to menene insanu shi kuma menene insanu ba tambaya ne insanu ba amma me zai nuna maka insanu in an ce mutum ya zamo insanu to zai hada maka abu guda biyu ne tukunna ba ka insanu abu ɗaya ba ya zama insanu Allah ta insanu hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura kaga hulikal insanu lam yakun shay'an mazkura illa bi illa bi ruhin sai an sa masa ruhu tukunna yake zama insanu wa illam in ba a sa masa ruhu ba baya zama sunan shi lam yaku shay'an mazkura halata hal insan hinun min ad-dahr shi insanu yana zama insanu da ruhu ne amma baya zama insanu haka kawai to ruhu shi kuma yana tafiya ne tare da nafsu shi kuma nafsu ba a garin sa ruhu ana garin sa shi kuma nafsu aikin sa zulmani ne shi kuma ruhu aikin sa nurani ne amma sun haɗu kuma shi da nafsu da ruhu an ɗora su ne a cikin gangan jiki ma'ana jiki shine mota su kuma su ne injin ma'ana su ne suke motsa motsa motar wato gangan jiki kenan to wannan kaga ana nuna maka a nuna maka Allah ya halicci dan adam sai ya zo ya sashi a cikin wani kwasba saboda haka wannan zai nuna maka halittar da Allah ya yi wa dan adam ya inna Allah halaka Adamu sai ce ala suratihi ko ala suratul rahmani ko ma cewa zalika wanda abubuwan da za su tashi su kawo haka Allah ka fahimtar da mu wa ma su'ala ana hakikatul insan an tambayan da kuka yi kan hakikatul insan wa mimma wujida ta ina aka samo shi wa ma za yuradu bihi me ake nufi da shi shi mutum din aljawab shauja ne ce to amsa an haƙiƙatul insani akan haƙiƙan mutum fa huwa majmu'ur ruhu wal jasad shine matattaran nan na ruhu da jasdu shi ake kira insan matattara na ruhu da jasdu shi ake kira insan bi ma'ana ƙaruran da ake sa ruhu da jasdu ya shiga jikinsa shi ake kira insanu a cikin mutum wala istibdad li haqiqati ahaduhuma ba a iya nesantar da hakikan ɗaya daga cikin su duna al'ahara a kawar da ruhu da jasdu a ce mutum a ba yiwa wala subhanahu wata'ala ma zikira min hakikatul insani illa jasdan Allah bai faɗi menene hakikan insanu ba sai dai jasdul insan bai faɗi hakikan insan ba sai ce wala qad khalaqnal insana min sulalatin ka gani to kaga hakikan insanu Allah bai faɗa ba jasdul insanu shi Allah ya faɗa walgar halakanar insana mun halicci mutum da ne sai ce min sulalatin min ɗini ka gani da yumbu da yumbu to menene ke cikin wannan Allah bai faɗi haka ba eh misal qawli ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ka gani khalaqal insana min alaqin an halicci mutum ne kaga nan ya ce min sulalatin min dini can kuma ce halakal insana min alakin wato alak shine gudan jini nan kuma ya ce bitinin lazibin sulalatin min dini Allah ya faffaɗi yadda aka to wannan na farko kaga halittar ɗan adam kenan halakal insani min sulalatin min dinin annabi adamu ne to nan kuma ikrar ismi raka allazi halaka halakal insani min alaq kai dan annabi adamu ne to ka fita daga cikin sai ce kullukum min turabin kullukum min adamu adamu min turabin dukan mu daga cikin annabi adamu ka fito annabi adamu kuma daga ƙasa ya fito kaga an koma kenan kaga min sulalatin min dinin kenan ya fito na'am ila gairi zalika min al-ayatil qur'ani akwai waɗansu isharorin daga cikin ayoyin qur'ani fa inna kullama zikira khalqul insan duk lokacin da aka ambaci halittar dan adam ma zikira illa suratul jasdi ba abin da ake faɗa sai halittar jikin shi illa suratul jasdi wa amma ruhahu ruhinsa faqad kataballahu amraha Ubangiji ya ɓoye lamarin ruhin jikin ɗan adam ɗin. Wasabda bi ilimiha ya bayyana da iliminsa dai an halki daga halittarsa har su ƙala hina wa ƙaya su'alu anha lokacin da ya ba da amsan tambayin da aka yi. Kulin ruhu min amri rabbi ku ce masa a ruhu min amri rabbi amma yaya abin yake. Walam ya fi bayaniha. bai bai bai ƙara ba cikin bayaninsa listin dadi subhanahu wata'ala da ilimi saboda ubangiji ya bambanta cikin ilimansa rari haqiqatul insan a zahira wannan shine ake faɗan haƙiƙan mutum a zahiri menene insan a zahiri kace ar-ruhu wal jasad shikenan wa ma haqiqatu batinatun amma haƙiƙan batininsa fa marmuzun an yi masa ramzi ne fi kauli sallallahu alaihi wasallama cikin fadin manzo Allah inna Allah halaka Adam Allah ya halicci annabi Adamu ne kaga insani ne ala suratihi a bisa surarsa to wani suran kaga ramzi kawai aka yi ramzi aka yi aka tare maganan aka da wannan ya ishe ka ka gane kawai mutum daga Allah ne shikenan domin halakal insanu Allah ya halicci annabi Adam inna la halaka Adam Allah ya halicci annabi Adam ne ala suratihi a surarsa kaga al'amru raja ila Allah subhanahu wataala hmm wa kada ashara ila hada yayi nuni zuwa wannan bi isharatul latifatin amma ko ta ishara latifiya bi qawli al insanu hadratul kamali shi insanu halara ne na kamala eh in an ce insanu hadara ne na kamala ƙubila biya hadaratul jamal amma sai suka fuskanci kamala da jamala sai suna kallon juna me kamar muqabilatun wannan yana kallon wannan hawat sirrul alati amma ya tare waɗansu sirrori na aloli bi asrihi baki ɗayansa a cikin wannan wa gargada fi futuhat ya faɗa cikin futuhatul makkiya ma sifatu adamu me siffan annabi adamu in shi ta kulta in ka so ka ce suratul hadaratul ilahiyya shi sura ne na hadaran ubangiji kaga inna allaha halaka adamu ala suratihi in ka ga dama ka ce haka wa in shi ta kulta in ka so ka ce majmu'ul asma'il ilahiyya ya tattara sunan ilahiyya eh saboda haka kaga rumiza ne ramzi ne kawai dan adam ramzi ne kaga majmu'ul asma'i ilahiya wa ma su'ala amma yuradu in kaga in ka koma nan in ka koma da shi cikin manzo Allah ma abinda zai koma da kai kenan in ka koma da shi cikin annabi Adamu abinda zai koma da kai kenan in ka koma da shi cikin ka kai kanka wanda zai koma da kai kenan tsakanin jamala ne da kamala kubila suna kallon wani abu amma menene su kawai kamala ne da jamala na maulana shi ne ɗan adam shi ne ɗan adam ma'ana shi ne mutum wa masu wani amma yuradu min al-insan amma tambaya cewa me ake nufi da yin mutum al-muradu minu abin da ake nufi mazharu sifatul haqi ana son a nuna maka ka gane Allah ne yin dan adam zaka gane Allah tun da aka yi ka aka yi zuciyarka ta fara aiki inda kai shekara 140 ko 200 ko shekara 1000 injin din baya tsayawa yana aiki eh kafarka ba a canza ta hannunka ba a canza shi hancinka ba a canza shi idanka wataƙila ana masa tiyata ana masa ana masa saiti kunnanka ba a canzawa komi naka da Allah ya yi tunda aka yi ka ka fito duniya da shi kake har zuwa komawanka ga Allah in an taɓa waɗansu abubuwan a musu sabis an tattaɓa su wasu haka suke banda Allah waye kai Allah iya halitta to ga tayan mota ita man aka yi ba a tabawa eh ga na jirgi kowanne za ka kwaikwayo ake yi na halittar Allah amma wanne ne in aka yi shi ilal abadi sai na Allah to wannan ne ka bata dan adam ya fahimci me Allah yake nufi da halitta saboda ai ana nuna maka girman Allah ne da wannan aikin fa inna huwa qa'ati ma sabaqa ya abu cikin abin da ya wuce alama a uldira bihi abin da aka ba da labari ba a zo a halin kashfi shashin ma'abuta kashfi annala halakar ruha Allah ya halicci ruhi ɗuluhu tsawon ruhi tisani asu sanatin shekara ɗari tara ne wasa mani na alfu sanatan da shekara dubu takwas da ɗari tara faɗin ruhi yana kaiwa shekara dubu takwas da ɗari tara faɗinsa da tsawonsa kuma a jikinka ake takurewa sai a zuwa sa maka a takure sai a sa wa mutum a takure na mutum sai a sa kowane ruhin mutum aka sake shi yana da wannan faɗin tafiyan shekara ko tsawonsa tafiyan shekara dubu samanina alfu sanatin wa tis'ani a sana dubu takwas da ɗari tara faɗinsa wa ardu kazalika wa tarku fi tarbiyatihi barinsa a sa shi cikin tarbiyyar Allah yuladifu bi awadif birri kaga irin wannan a tattare a sa shi a cikin wani kwalba shi yasa mutum ya zamo karura shi yasa ya zamo buhu saboda faɗin ruhi aka takura shi aka sashi a jikinka su sai a duba ai kai kawai an kwatanta ka kaman kwalba ne kaman buhu amma Allah ya tarkata wannan ruhin ya sashi a jikinka ya matse shi ya sashi a jikinka shi yasa Allah ya shigar da shi da dole wajen fita ma dole kuma bi'awa ifi birrihi da laddafawan biyayyarsa wamtinanihi da baiwarsa wai za a asari muhabbati lahu da kuma bayyanan gurbinsa na soyayya gare shi faƙama jihadi tarbiyyati kuma haka ya tafi a cikin wannan tarbiyya gashi an takura shi yana jikinka haka ya haƙura saboda bin ubangiji ne wanda fadansa kai kai kai duk mutumin da ya kai mil ɗaya tsayinsa ai an dinga kallon shi kenan ba na man cewa akwai wata umara da muka yi wani mutum wani mai tsayi da muka da shi bai na ga rasuwarsa mun yi umara da shi wata ramadana duk iya da'irar a iya nan wajen cibin shi kowa yake shi kadai ake kallo yana muna tsawafi da shi shi kadai mun yi umara da shi na gani na ga rasuwarsa eh to akwai wani baki shi ma haka shi kuma ya fi wannan jiki shi kuma bayan wannan da shekara biyu shi ma da ya zo mutane na nan nashi shi ma baki shi ma baki shi wancan ba baki ba ne fari ne amma ba ba irin mu bane eh amma wannan baki ne kamar mutanen Sudan wani iri shi ma dogo wanda kowa ya kalle shi sai ya sai ya sake kallo mutane da yawa ma kallon suke ana dawa shi shi kuma yana murmushi to ina kuma ka ƙara irin wannan annin ka kaso uku kaga watsewa za a yi amma wani sai ce sai ya zo taba ka dan ya bada labari balle zamanin hoto eh zai zo taba ka dauke shi hoto dan ya nuna eh to wayannan duk gabaki suna nan a cikin halittar Allah to ka ga an takura shi an mai da kai cikin wannan ai ka san cewa aljamala wal kamala ne akwai wani sirrin ubangiji da yake so ya nuna a nan gudun na'am faqama ya da tarbiyati haka ya zauna cikin wannan tarbiyar falan ma za ka alamul firaki lokacin da ya ɗanɗani raɗaɗin nan na rabuwa ishtaka sai kai ƙara wa kala ce ilahi wa sayyidi wa maulaya ya kai kaya wajen ubangiji ruhi kenan la udiku hadal la udiku hadal firaq wannan rabon bana jin dadin ta fa qala hu rabbuhu subhanahu wa ta'ala sai ubangiji ya faɗa wa ruhi ma halakna ka litakuna muridan li nafsika ban halicce ka dan ka kasance abin da kake nufi ya kasance ba wa ina ma halakna ka na halicce ka ne lina zahara shi ka sirra wahdaniyatina dan mu bayyana sirrin kadaitakan mu don mu bayyana sirrin kaɗaitakan in ji Ubangiji. Ha zallazi yura min al'insani to abinda ake bukata kenan a wajen mutum. Sirrin kaɗaitakan Ubangiji ya nunu a wajen mutum shi ake nufi shi yasa aka sama mutum haka. Wani hada hulika baɗinan saboda haka aka halitti baɗinin mutum. Wallazi khalaqa lahu zahiran abinda aka halitti zahirinsa shine kaulu subhanahu wata'ala fadin ubangiji da ya faɗa wa ma halattul jinna wal insa illa liya'buduni ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta mu liya'buduni bi ma'ana liya'rifuni dan su sanni ya ma'arifal Allah yake yaya mutum zai san Allah ta yaya za kai ka san Allah za ka san Allah ne da mutum sanin mutum kawai ka ga mutum ka ga yadda Allah ya yi shi ya kamata ka gane girman Allah wannan shine abu ne shi yasa ya tattara asma'uhu ya tattara min ba'd sifatihi dan ya nuna maka girman Allah ne ka gane eh babu wata halitta babu wani abin da Allah ya yi a duniya kamar mutum babu babu halittar aljani akwai nukusani halittar mala'ika akwai nukusani duk wani halitta matan aljanna da kake ji siffan mu aka ɗauka su kai kyau saboda halittar mu shine komi kyau a cikin halittar Allah komi sai yasa yake wa tina wa zaitun wa turi sina wa hadal balad al amin laqad khalaqana al insana fi ahsani ba fi hasanin ba fi ahsani ismu tabdil ne shi yafi komi kyau in har za a yi wani abu mai kyau to ana mai da shi ya dawo irin siffan ka ne saboda siffan muhammadi ne siffan annabi muhammadi shine sirrin ainihin abun wa ma halattul jinna wal insa ba ma halitti mutum da aljan ba illa li ya'buduni illa li ya'rifuni to ya zaka ka sani sai ka gane annabi muhammad ake nuna ma ka gane darajarsa annabi muhammad annabi muhammad annabi muhammad a wancan kujerar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana magana ne akan bangaren tawadu saboda mutane su daina tsoron shi shi ba aljani bane shi ba mala'ika bane mutum ne irin ku ku zo waje na dan isa muku da sako kar ku dinga gudana shine manzo Allah yake faɗan wannan amma wannan ya abudunin nan to akwai magana ce kwarai fa hadha khidabun wannan magana ne fi alim hikimati a alam na hikima wato hikimar ka zai sa ka yi idrakin me ake nufi wal khidabun akwai kuma magana fi alimul mashi'ati me Allah yake nufi mashi'a kenan batinan abadi ne huwa ma sabaka fil ibarat shi da muka faɗa a baya annabin dai ake son ka gane kaga hidabul hikimati wa hidabul mashi'ati ne hidabul hikimati Allah ya ce maka wa ma halatul jinna wal insa ban halitti mutum da aljamba illa li abuduni sai dan su bauta mu wannan mashiyan Allah kenan saboda haka babu wani abin da zaka gan shi ba bautan Allah yake ba ko da mai bautan gunki ne bautan Allah yake amma ya san yana bautan Allah ne da wannan an yarda da yi wannan ko an bari to khidabul mashi'ati an zaɓi waɗansu aka ce to ku kuma ku yi nan ai yan aljanna Allah bai sani bane yi su ai yana sani wayannan ma ku yi nan wannan ibadan ku kenan yanda ku yi kuma zan sa ku a wuta wannan ku kuma ibadan ku kenan yanda ku yi kuma zan sa ku a aljanna mashi'a ne na ubangiji baka da wata dabara da za ka yi wani hukunci a kai banda abin da Allah ya hukunta wal muradu min al insani abin da ake nufi da insanu fi kulli waqatin a kowane lokaci huwa ma ajawa bihi junaidu shine abin da junaidu shugaban sufaye ya faɗa radiyallahu anhu hina su'ila da aka tabbe shi man muradullahu min al alami me Allah yake nufi da alam alam duk abin da ba Allah ba me Allah yake nufi da su kala yace ma hum fi abin da kaga abin da kaga suna yi an fahimci karatun mahun fihi yanzu ne muke abinda Allah yake nufi da mu kenan wani kuma suna sata ne wasu suna shagiya ne wasu suna neman mata ne wasu suna kaza ne wasu suna kaza ne wasu kuma suna nan suna ta neman kuɗi ne wasu suna ta abubuwa ne abinda Allah yake nufi da su kenan mahun fihi gaji haka abubuwan suke saboda babu wani mutumin da ya isa yi wani abu ne ba da tare da Allah ya sani ba a babu saboda haka barawo ne zai roƙi Allah nasara kana zaune ya zo sa hannu a jinka ya roƙi Allah ne Allah ba shi nasara ya sashi kayan sai a ba shi nasara kuma zai sashi kayan ka nasara ne kuma haka ake nufi kai kuma ka zo ka ce Allah ya tsine Allah ya isa ya cuce ni dan kuɗi na kenan kai ma abin da aka nufa ka faɗa kenan saboda haka mahun fihi wannan anan ne zaka gane kowane abu yana tafiya ne bi kadarihi wa qada bi kadarihi wa qada arada annahu lidhalika halaqahum abinda yake nufi dan haka ya halice su وليس المراد بالجواز انه ليس الا سوره التقلبات ba wai ana nufin kaga wannan dogo wannan gajere wannan ya tafi wannan ya dawo wannan ya samu ilimi wannan bai samu wannan ya samu kuɗi wannan bai samu ba wannan ake nufi ba a kaga a cikin aikin me yake yi ko menene me yake yi ai kaga in kai daidai in ka lura da wannan din za ga ya koma daidai da hadis manzala sallallahu alaihi wasallama da manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa an halicci mutum akan me daga ce safai suka ce wa manzala to tunda kowa Allah ya riga ya halicci yan wuta yan wuta dan aljanna dan aljanna to kowa kawai zauna mana sai manzala ya ce a ku yi aiki eh Allah yana iya canzawa ba wanda ya ba ba wanda ya tambaye shi eh kana dan wuta sai ce ya fasa yau ka dawo dan aljanna kana dan aljanna ya ce ya fasa yau ka dawo dan wuta abin da ya dame shi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna eh wannan duk haka abubuwan suke to dan wannan ne da aka ga ko ina kaje kana tsoron gamuwa da Allah dan baka sani ba ya sakan maka kaya da amma aikin aljanna abu kaza na aljanna ne duk gaskiya ne in kai kaza za ka shiga aljanna in kai la ilaha illallah za ka shiga aljanna in kai la ilaha illallah kai dan aljanna ne in ka mutu la ilaha illallah duk kai dan aljanna ne babu saba a wajen Allah amma kuma za ka iya cikawa in yi alƙawarinsa a yadda yake in ya ga dama ya canza kawai ranar aljan ranar tashin kiyama ya kaga fir'auna akan kujera gargayashin al'arshi yana cewa a kwaso liman a dawo da shi nan abin ya yi zafi ko ruwan Allah ka ce dan me Allah yi kai waye kai ka yi shi an fahimta? eh to haka abu to wayannan su ne yasa in ka san wayannan to za ka iya gane za ka dinga samun sauƙi cikin waɗansu abubuwa amma in matukan baka san wannan ba to zuciyarka ta dinga zafi kenan ta dinga tsinuwa cikin abubuwa da yawa Allah ya kiyaye wala harakatu da motsi bal al murad min kalamin junayd abinda junayd yake nufi anna jami'a taharrukatil alam duk wani motsin alam wata kallo ba ce da juyawarsa wa kusudihi da manufarsa wa hawatsiri tunaninsa kulluha mazharul uluhiyyati dukkan mazhari ne na uluhiyya haka Allah yake nufi abin yayi haka Allah yake nufi kuma abin yayi saboda haka babu wani abin da al'abdu kal qalami ne bawa kaman alqalami ne baina yadil asabi'ir rahmani yawa a juya ka ka zama mutumin kirki gobe ka zama dan iska jibi ka zama mai gaskiya gata ka zama fir'auna haka haka haka ai ta kokari dai kai kokarin ka shi yasa kullum aka yi aikin sai a nemi isbati rabbana la tuzigi qulubana ba'da iz hadaitana eh to wayanda suke da maganin wannan cutar su ne sufaye me maganin cutar na duk aiki ne me maganin cutar bayan wannan za ka iya yin istighfarin ka yi salati wa annabin ka yi la ilaha illallah har ka mutu kana yi ya ce bai karɓa ba duk za ka iya soyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in ya ga dama ya ce kai kuskure kai kana ganin soyayya ne ka bata wa annabi rai ma'arifan wanne sai ka sallama mara ya mayar maka da kayanka magana ɗaya ce ka ce ya rasulullahi na baka amanar imani na ya rasulullahi na baka amanar imani na to in ya rike to baya kaiwa wajen Allah Allah ya dawo da shi baya yiwa amma komi na kai ba iya rusa shi komi za a rusa amma in annabi ya karba imani ya kai wa rabbul izzati ko waiwaye ba a yi wannan sufaye ne suka san irin wannan sirri irtibadi kenan an gama amma in ba haka ka gane ba a to kana nan kana tsalle ne ai ba ka ganin waɗansu yadda misali yadda muke tafiya da izala ba ka lura su ga baki ɗaya iti madin su akan sallah ne to a sallar kawai ba Allah ba ni in yi tambaya in suka yi sallar na abin da suke nema a ba su aljanna ne Allah ya karɓa ne ya ba su ya biya su saboda haka suna aiki ne a biya su in ba a biya su ba an cuce su kusan haka ne kusan haka ne ai don mutum yana zuwa ne ya yi sallah dan a biya shi to ka ku a sufanci ka yi aiki wa Allah dan Allah ya biya ka to ka zama bawa ba ba ka zama bawa ba ana ziyarar ka in ka tura shi aikin ya je aikin ya zo sai ka biya saboda me saboda kai ka koya masa to ya wanda ya yi ka dai ya yi ka ya sa ka kai mar aiki ka ce ya biya ai an gane koyan aiki ga yaran teloli ga yaran masu walda ga yaran masu in tura ka ka je ka yi aiki ka dawo ka ce biya ka ni na koya maka ka yi ladabi a yaron za a yi saurin koran shi koya kuma a ce ba shi da mutunci bai san darajar to yaya Allah za ka ce ka idan ya ce ka yi sallah in ka yi sallah kuma ka zo ka ce kana jiran ya biya ka kai ka allantar da kanka ka cancanta a ka amma ubangijin da ya yi ka shi bai zamo Allah na gaske ba shi kuma kana neman ya biya ka to sufanci ne ke bambance irin wannan mutum ya gane ya kamata ka bi Allah ne dan cancantan ka san abin da ya yi maka duk yaron da ka koya masa sana'a duk abin da kai kana ganin amanansa ba ka son ma rabuwa da shi ko lokacin yayi shi yayi ba ka so dalili saboda yana da amana za ka ji kana son shi za ka ce ko ba ka nan in yana nan kai ba ka da damuwa ka amince da yaron da ba kai ka haifa ba ba kai ka yi shi ba to yaya ubangiji idan ka yi masa wannan ba zai so ka ba bambancin sufanci kenan da wanda suke tafiya tantal ce ba hannu a kansu shine hanyar ɗarika ka gane wannan ka gane kuma ko ina duk wanda kowa ya maganar nake faɗa ko ka ƙaryata ƙarya kake ko ka ƙaryata ka ce ba haka bane ƙarya kake wanda suke neman wannan shi suka fi yawa saboda haka haka Allah yake to tunda kuwa siffa ce ta gaskiya wanda ka bi shi- wanda yayi ka shine mafi ce wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'buduni to nan ne da ka zo kana neman kuma in biya ka inda gaskiyar ne ka amsa an gane haka karatu yake Allah ya kiyaye na to kaga ashe kenan taqallubati wa qusulihi wa hawa kulluha masarul uluhiyya lianna asarul asma'i domin asar ne na gurbi na sunaye wa sifati da siffofi wa min hadha al ma'ana a wannan ma'anan ne ya qulu man qala min al arifina wani ya faɗa daga cikin masana Allah ma fil kauni kulluhu illa al kamal duk kaunu gabaki ɗaya babu abin da ke cikin sai kamala dan Allah waye ba son kyautatawa duk wanda aka kyautata masa ko dabba ne ka kyautata masa yana tare da kai ai kamala ne ai kamala ne kyautatawa to ashe duk kaunu kamala ne in ka ga an samu nukusani daga halinka ne to nukusanin ake ki kamalan ake so duk wanda ka same shi komin sabon Allah sai ka jana to Allah dai ba mu aljannan nan eh Allah zai ba mu ba zai ce Allah ya tsora na sa na wuta ba baya faɗa duk taurin kansa ko ko yana zaben wuta tashi kamala ne ma fi suratul naqas asalan babu wani tu- sura na tawaya a cikin kamala babu shi lianna tilkal kamalati domin kamala uluhiyatu na uluhiya ne innama naqas fi amrun nasbi shi na ƙasa abu ne wanda yake nasabtuwa ga ɗan adam saboda nasbi shine nafsul ammaratu bisu idin nan wa fil haqiqati a haqiqa ma tamma illa al kamal babu abin da ya cika sai dai kamala la yana kamalatul uluhiyya domin kamala ne na ubangiji duk wanda ka kyautata masa ya san kai masa kamala ne ثم قال رضي الله عنه sai shehu jani ce fa kullu ma balagal ma'rifata duk wanda ya kai matsayin kujerar sanin Allah a tura ala hadil haqiqati zai ga wannan abin da muke faɗa ala mahalatan duk abin da nake faɗan nan zai gani amma in baka kai ba ba za ka gane ba saboda haka ko an faɗa maka za ka ji wani abu ne kawai bambara kwai namijin sunan mata eh? wabillahi tawfiq gamdakatar ya tabbata ga Allah Allah ka mana ma amlahu alaina shehna wannan haka shauciya ne ya rubuta mana a wa ustazuna radiyallahu anhu hibzi wa lafzi kaman yadda ya faɗa hibzan wa lafzan wa samitu hadha taqaidi naji wannan taqaidin bi isharatin irin ishara min sayyidina daga wajen shautijani radiyallahu anhu bidurrin nafisi a cikin littafi addurrun nafis fi farqi bainar ruhi wan nafsi min ghairi talbisin me bambanci tsakanin naf- ruhu da nafsu babu talbisi a bambance shi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin tsira da amince Allah tabbata ga shugaban mu annabi muhammadu to kaga wa sallallahu ala sayyidina muhammadin kaga misali sallallahu ala sayyidina muhammadin wani bai yarda cewa annabi muhammadu sayyidina ba ma kuma musulmi ne sai dai ka ce wa sallallahu ala muhammadin kawai tsura in ka ce sayyidina wai ka ya saba ka manna shi da wani sunan da ba nan shi ba kaga irin rikicin kuma mutum musulmi ne bai fita daga musuluncin ba wa alihi da alayensa wasu kuma ba su- sun yarda ka ce wa alihi karka sa wa sabi su ma musulmai ne masu zaman kansu a yi salati wa annabi amma ban da sabai su kuma nasu kenan kana sa wa sabi sai sun kalle ka wai kai baka san inda ka sa kai ba to mu kuma gabaki daya dukkan mun dauke su muna tafiya da su saboda haka bambancin mu da su imanin ba ɗaya bane domin abin da yake faruwa yadda zaka gane matakin imani ne yake bambanta mutane manzala sallallahu alaihi wasallama idan an rasu a zamanin sa in an zo za wuce da ma- mai mai mutuwan sai ce haza mustarihun aw mustarahun bihi wannan zai je ya huta ne saboda aikin da ya yi na bin Allah ko kuma a'a za a huta ne saboda ya damu mutane da sharrinsa. Sai sahabbai su yi magana mutumin kirki ne, sai ya ce alhamdulillahi alhamdulillahi to zai je ya huta kenan. in sun faɗi mummuna manzala sallallahu alaihi wasallam sai shiru to sai sayyidina ababakar umar ya tambaye manzala ya rasulullahi wa an wuce da gawan wani ka tambaye mu mun faɗa maka ka ce fa wajabat lahu aljannatu ka an wuce da gawan wani ka tambaye mun faɗa maka irin an kace fa wajabat alaihi ne kake nufi yace na farkon fa wajabat alaihi aljannatu dan kun yi shaidan alhairi na bayan kuma fa wajabat alaihi naru kaga alaihi ta'adda da ala dan wuta ne wa antum shuhada'ullahi bi ardi ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa abinda kuka faɗa akan mamacin Allah yana haɗawa ya hukunci da shi sai wata rana sai aka zo ka ce ga wani mutum ya rasu sai aka ce a ba mutumin kirki ba ne ba mutumin kirki ba ne sai na ba karshe kadai sai ce mutumin kirki ne ya rasu lallahi manzo Allah ya shiru sai na ba bakar ya tire akan mutumin kirki ne diga nan sai aka tashi manzo Allah sai ya aka yi mar duk abin da za a yi mar bayan an tabbata shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka dawo sai Jibril ya zo wajen manzo Allah yace ya Rasulullahi ina rabbaka yuquri yukas salama ubangiji ya ce in gaida kai ya ce ka tambayi Abubakar duk abokanan zamanka sun ce mutumin nan ba mutumin kirki bane amma shi kadai ya ce mutumin kirki ne me yake nufi da haka sai ce Abubakar Jibril ya zo daga Rabbul Izzati ya ce tambaye ka duk mutanen nan sun ce ba mutumin kirki ba ne kai ka ce mutumin kirki ne me ka gani na kirkinsa ya ce ya rasulallah mutumin kirki ne so suke ya zamo irinsu shi yasa tun da bai zamo irinsu ba ai ba mutumin kirki ba ne ka san wani ko a masallaci ya ashar in yayi daidai da ra'ayin ka kace yayi daidai ai yayi daidai da ra'ayin ka ko ba ka bane to ka san mafiya yawa wani rikicin abin da ake rikici ai so nake ka dawo waje na na fahimci waɗansu alheri ina kwaɗayin ka zo in baka zo ba sai ganka a banza ce ya rasulullahi da ba mutumin kirki ba ne da ai an ga ya shiga cikin wanda suke yakan ka sun yaƙe ka an taɓa ganin haka manzo Allah ce eh gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne to kaga ashe abin level level ne ba iri ɗaya ba ne duk wani wanda kake saba kai me yasa ba za ka yi tsarika ba me yasa kake wasa shi kuma yana kallon katakuramar kai kuma kana kallon ya dace ya zo nan saboda alhairi kamar yadda ya faru da kansusi muhammadu kansusi yana tsarikan arusiya ne sai wani majazubi kullum ya gane ce wawa sa kare ga gun da ya kamata ka kasance kai kuma kaji kana tawala da kanka shi ka zo ya ce ni ban mu taɓa yin faɗa da mutumin ba amma duk ranar da zan wuce shi ya zage ya ce wawa sakare gagun na arzikin ka yake ya ce bai fahimci wani abu ba ranar sai kan su sai karɓi ɗarikan tijjaniya suna addu'a ya ce to ko kai ba shi kazu ya ce shi kuma mutumin bai san na karɓa ba domin na karɓi ɗarikan kenan na fito sai magabu da ya ce ko kai ba sai na gane ashe Allah ya marka shafi ne akan gurin da zan samu alheri shi bai da shi to a ka'idan kansu sai tafiyan da ya a tsarikan tijjaniya irin abin da ya samu a wajen Allah a yanzu ka zo kan kabarinsa ka faɗi abu guda ɗaya komin girmansa Allah zai maka amma ɗaya wannan yana rubuce a kabarin komin girman abin in ka zo kai tawassuli da shi Allah zai maka abin amma ɗaya shi ne shewa abin fatih da alhaji amur ali sun tafi ziyararsa a marakish kabarin sai na kusa da mai ashfani eh kansu si eh to da sun je sun nemi kabarin suka rasa sai suka dawo gida da suka dawo gida suna hotel yamma ta yi skaliya haka Alhaji Ahmad Ali sai ga mun sai suka fito suna tsaye a da shi da Shu'abul Fatih sai ga wani mutum ya zo a cikin mota sai ya sake a hotel din sai ya ce musu su zo sai suka sauko da Shu'abul Fatih da sai Alhaji Ahmad Ali eh sai ya ce kun je kun nemi kabarin kansu su ko rasa ko suka ce eh ce ku shiga mu kai ku. kuma ba wanda suka gaya ma ya je ya ce musu ga kabarin da suka gama ya dawo da su sai shi abul fata ya ce ka san wane ne ya ce mai abin ne wani alhaji amu da ali lokacin na rubuta project ya ke gaya ma wannan abu da shi abin ya faru to abin da na faɗa yanzu duniya za ta ji za ta ce dama suna tasowa ne ai wanda yake daɗewa cikin kabari dama mai laifi ne eh mai laifi ne in ka duba cikin sharan bukhari wannan na askalani ne sunanta sharan bukhari haji mawahibul jalil bangaren as abin da yake ban ko tuna mun mana littafin bukhari sharhan bukhari wanda babban sharha sifili goma sha ne da sifili goma sha ne wanda in ka duba cikin za ka ga shi mutum in ya mutu banda irshadu sari akwai irshadu sari akwai Allah ya rike abinsa kasan shi haka karatun yake eh to sharhan bukhari ne dai in ka duba wajen za ga wasu suna kwana arba'in ne kawai cikin kabarin suke fita su yawo inda suke so kuma Allah yana nuna Allah yana sa ana ganin su hai su sha a sake suke ana kallon su kamar yanzu ba ana ganin aljani ba ai ba kowane ido ne yake ganin ba amma ka samu wanda aka bude bar mana zai ce gashi nan gashi nan yana zagaya ta bayan wani ana karyatawa to ai ruhin haka irin wannan ne shi ruhin yadda yake tafiya kenan saboda haka idan Allah ya yi mutum annabawa kamar annabi sallallahu alaihi wasallama bai kai awa ɗaya ba ba zai yi ba a sake shi ya tafi haisu sha to akwai kuma wanda suke biye da baya shi yasa ake gamuwa da su ake ganin su saboda gashi nan da Allah ya rike littafin amma yana cikin sharan Bukhari a duba cikin babu ru'ya na ganin mutum bayan ya koma ga Allah za ku ga duk maganganun yadda suke gudana saboda haka ana gani in mutum bai gani ba idanka ne bai da kwalli ba a so ka gani ba ne amma wanda aka yarda suna gani kuma ana ana magana da su ba sai annabawa ba idan mutum ya duba kan da halawi tarihin min hayatin sahaba na kan da halawi zai ga abdullahi bin umara ya ga abu jahal bayan ya mutu kuma da yamma ba a baji shi ba kuru-kuru a ƙabibu ya gan shi da ya gan shi kuma yake cewa ya abdullah iskin ma'a ka shayar da ni ruwa sai ga wani ya fito daga ƙasa sai ce la tashari ma'a fa innahu aduwullah kar ku shayar da shi ruwa makiyin Allah ne sai ya dake shi da ya dawo ya gaya manzo Allah ya ce yanzu daga filin badar nake a daidai kazibu ga wanda ya fito ya ce ka gan shi ya ce na gan shi ya ce za ka abu jahal ya ce na ga wani ya da ke shi ce wa zaribu amaluhu in aka ruwa kan da halawi na min hayati sahaba sifili na hudu a nawa za ka gani saboda haka kar mutum ya yi zaton cewa ba a gani abin da ya sa na faɗi haka mutum yana bincike a ilimi kar mutum ya ajiye littafi masallimiyar ya hamilu asfara ga littafi a ɗakin ka kana ƙaryata abin da kuma yana cikin tashin eh ba shi fatahul bari fatahul bari sunan littafin kenan ka duba a duba a gani a nawa sifili na goma sha ɗaya wannan magana yana ciki saboda haka abubuwa suna nan da yawa amma mutum sai tashi ya yi adon littafin shi kansa bai samu daga cikin littafin ba kuma yana cikin ɗakin yana ƙaryata littafin saboda yana ganin ka annahu a haɗa bihi ilma ba haka abubuwan suke ba akwai su da yawa Allah ce muke mai fahimtar da mu manzo Allah na'am wasila sai na radiyallahu anhu an tambaye shi tijani an masailin daga mas'aloli minha daga cikin kaulu alaihi salatu wassalam ulama ummati ka anbiya ibani isra'ila ulama ummati malaman al'umma na ka anbiya bani isra'ila kamar annabawan banu isra'ila suke wannan ha kawai abul abbas al-mursi an tambaye shi tijani fadin abul abbas al-mursi law ajaba ne rasulullahi tarafatu ayni ma adattu nafsi min al-muslimina da dan da yana ganin manzo Allah kamar kiftawan ido ba zan kidan ya kaina daga cikin musulmai ba an tambaye shi wa min hudnal bara wa qafatul anbiya'i bisailiha mun shiga kogin da annabawa suka zo suka kasu shiga suka tsaya a gefensa saboda zurfin sa wayannan maganganun aljawab shauja ne ce to wallahu muwaffiqun bi mannihi wa karamihi lis sawabi Allah shine mai datarwa da kyautarsa da karamcinsa ga dacewa amma ma zakarta abinda ka ambata min alhadis akan wannan hadisin wa ulama ummati shine malaman al'umma na ila falaysa bi hadisin ba hadisi bane nassa alayhi suyuti suyuti ya kawo cikin durrul mansur fi ahadisul mushtahira ba hadisi bane eh ulama ummati ka an biyayi bani isra'ila wannan an an tafi da shi da yawa to amma yana da mafita amma ba hadisi bane amma kuma abin kuma kaman haka ne kaman hadisin nan ne in uhibbul araba lisalasin لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة في الجنة عربي ba hadisi bane amma kuma baka saka goge abun ba annabi Muhammad balarabe Qur'ani da larabci yazo amma an aka tabbata lahiran kuma larabci za a yi magana to kaga amma ba hadisi bane amma kuma hakan yake wannan ma ulama ummati ka anbiya ibani isra'ila ba hadisi bane amma kuma haka abin yake wannan a kansa shine wani magana da nayi muku akan yan shi'a a Muhammad bin Muhammad al-Ghazali an haife shi hijiran shekara 450 ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Isra'i da manzo Allah yayi Isra'i sai annabi Musa lokacin da suka zo su gana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce a oh yanzu wannan malaman sa su ne suke daidai da annabawa na sai annabi Muhammad ya tambaye Jibril me yace sai ya ce ga abin da yace sai manzo Allah ya ce to ko kana son a nuna maka ne sai ce yana so sai aka ɗauko yumbun Muhammadu Gazzali aka ajiye shi gaban annabi Musa sai aka ce tambaye shi sai ya tambaye annabi Musa ya tambaye Gazzali matsala ɗaya. Gazzali ya dinga bashi amsa ɗaya biyu uku hudu ya ce ya zan tambaye ka tambaya ɗaya ka bani amsoshi da yawa sai Gazzali ya ce masa to ai kama da ubangiji ya ce maka wa ma tilka biye minika ya Musa baka ta iya asaya kawai kai shiru ba ka ta iya asaya atawakkal alaiha wa awush biya ala janani wale fiha ma'aribul ukhra me yasa baka ta yi a saya kai kai shiru ba sai manzo Allah ya dafa shi yace al adaba al adaba anta waliyun wa huwa nabiyun kai wali ne shi annabi ne to abin da yasa ake kiran Muhammadu Ghazali hujjatul islami lokacin da aka haife shi ba haife shi ba sai bayan shekara 450 ya zo duniya amma in ya zo wajen wa'azi yana buɗe kafaɗansa ya nuna gurin da annabi ya dafa shi tun yana alimin zarraci ga hannun annabi Muhammadu Abu. Shi yasa ya zama hujjatul Islami. To kaga ai maganan ta yi daidai da haka. Ulama ummati ka anbiya ibani Isra'ila. Eh to amma hadisin ba bai zo a haka ba amma kuma abun haka ne. To wanda yake son ya duba ya zo cikin tafsirin في ريال التفسير يا ممكن تفسير na ruhul bayani na imamul haƙi wanda wannan hadisin sai da shekara goma sha bakwai ina bincike a kansa eh wannan hadisin eh wannan waƙiya da ya faru a kan sai na wannan na tambaye shi ma Allah na yace bai taba karantawa ba amma ya ji shi a bakin shi ma tijani na je tambaye shi mal Ibrahim Sadiru ya ce ya karanta amma ya mace gurin da ya karanta ban taɓa yin magana a kai ba sai bayyanan tafsirin Shehu Ibrahim din nan to ina karantawa sai na gan shi a lokacin na fara yin magana a fili a gaban mutane amma shekara goma sha bakwai na san abun amma ina tsoron magana saboda kar wani ya kare ta ni da na gani sai na tabbatar da ga yadda abin yake to kaga yanzu ina da reference ko yanzu na faɗa yana cikin tafsirin ruhul bayan yana cikin tafsirin fi riyal tafsir idan mutum ya ya duba kuma zai gani zai gansu in kuma bai bai da shi ya zo waje na ni zan nuna masa to kaga irin wannan yana da kyau mutum ya dinga samun wajhul abin nan jawab yadda zai iya bada ma'ana to akwai shi kaga yi shauman tijani ai yana faɗa akan almajiran shehu ibrahim yana ilmuhum irfanuhum kal anbiya dunal malani ai yana tabbatar da wannan eh salliman taslimu illa tattaki su al khimami eh qaumu sabun khiyarun hum mulukun fil anani ilmuhum irfanuhum kal anbiya kal anbiya dunal malani wannan haka ne saboda su ne warisul anbiya ai su ne suke kujeran annabawa al'ulama warasatul anbiya ne ai to kaga wancan hadisin ya tabbata amma ulama ummati ka anbiya bani isra'ila kalman da wannan kalman ne bai tabbata ba amma ulama ummati al'ulama warasatul anbiya wannan hadisi kun an fahimta saboda tahqiqi da amanan ilimi kowanne a bashi da kujerar da yake saboda haka abubuwan suke wallahu alam a sai ya sake cewa faqala lahu wasu ala sahibul ibriz shehu shine imamu dabbagi almajirinsa ibnu mubarak ya tambaye shehinsa shine ad-dabbagi shi imamu dabbagi a tsakaninsa shehu tijjani shekara talatin ya rasu tukuna aka haifi shehu tijjani eh shi wannan wani waliyi ne mai karfin wulaya amma ba zai iya rubuta sunan shi ba ba zai iya rubuta in ka rubuta kuma ka kamar bai sani to amma kuma ya gagari duniya eh da shi da shehin sharani halil hawas halil hawas shi ma haka ne to shi da baki shi ma mutumin amma a Najeriya ya yi wasuli kuma a Maiduguri shehinsa ɗan Maiduguri ne a hannunsa ya yi wasuli eh amma bai iya rubuta sunan shi ba shine Ibris sunan littafin faƙalar rahu ya ce laisa ji hadisin ba hadisi ba ne shi an tambaye shi to ai ba ka iya karatu ya kake kake bambance wannan hadisi ne wannan hadisin kudusi wannan kuma nassin qur'ani ne ya ce idan ka zo ka yi magana in dai hadisin annabi ne hasken yana fita daga kan baki kana faɗan hadisin yana kallon ka yana ganin hasken magana ne har kan kabarin sai na rasulullahi ya san kuma ba hadisi ba ne kana faɗa a nan gudun ina ganin hasken ya yanki a jikin ka yake yankewa na san ba hadisin annabi ba ne aka ce to ya kake gane nassin alkur'ani da hadisin manzon Allah ai da hadisin qudsi sai ce hasken su akwai bambanci hasken nassin qur'ani ya fi hadisul qudsi karfi eh duk ya kawo yana cike Allah ya taimake mu yana cewa laisa gari wa zakarahu min jihatin kashfi ya ambaci hadisin ta bangaren kashfi li annahu yana cewa la dirayata lahu bi ilmi al-hadisi ba shi da diraya cikin ilimin hadisi wa qawluhu hujjatun ala ghairi amma hujja ne akan waninsa lanahu qudubun domin shi qudubi radiyallahu ta'ala anhu kama sariha bi sahib al-ibrizi al-mazkura kamar yadda sahib al-ibrizi ya bayyana shi wa amma mas'alatu sani amma mas'ala ta biyu falaysa biha nassun qawl al-mursi babu wani nassi cewa imam al-mursi shi ya faɗi cewa law hajaba anni rasulullahi darbata ma adattu nafsi min al-muslimina yace babu wani nassi da cewa imam al-mursi shi ya faɗa haka shi imam al-gursi din nan shine abul abbas al-mursi shine shehin ibnu abdullahi al-iskandari ibnu abdullahi al-iskandari kaman almajirin dan taymiya wanda ya dawo da shi ya sashi akan hanyar sufarci shine shine wannan eh kabarin sa yana nan a a marsi na ziyarci kabarin sa yana cewa kama zakarar sa'ilu kamar yadda mai tambaya tambaye shi wata haƙiƙu ƙaunar mursi wajen tabbatar da ƙaunar mursi yace munzu arba'ina sanatan shi abinda mursi yake faɗa munzu arba'ina sanatan tun daga shekara mai mahajabtu fiya mahajabtu fiya anan la barfatu aynan duk inda nake gani ina ganin Allah Allah bai taɓa ɓuya mun ba yace wannan shine maganan mursi wannan ya fito daga maganar mursi ma hajabtu fiha darfatu aini anallahi ko ina bi ma'ana ganin Allah kar kai tsammanin wannan ganin kaga aikin Allah a cikin mutane ka gane Allah ne yake sarrafa komi kawai magana mu na baya to shi ne ake ganin shi ne ganin Allah yanzu mutum ya zo a kwaɗe wani za ka gane Allah ne ya yi a ci wani ya yi wani kyauta za ka gane Allah ne ya yi duk abin da ka gani za ka gane Allah ne yake yin wannan aikin abin da ake nufi kenan ba ganin ba ganin Allah ido amma ka gane Allah da ya ciki ai ai ko shaida ne yanzu ya ce a ji tsoron Allah a faɗi gaskiya bi ma'ana a ga Allah ne a cikin abin aiki in ba kowa Allah ya san gaskiya ma'anarsa kenan shine ma'ana sai ce walau hajaba ni rasulullahi tsarafta aini ma'adatun nasu minal musulmina amma faɗan wannan ba maganansa ba ne ya ce amma yadda abin yake wal jawabu yadda abin yake an haza an na hadil hususiyata wannan hususiyar laisa lil marsiwa da ba wai marsi ba ne kawai ina ma yali kudubul aqdari duk lokacin da mutum ya hau kan matsayin kudubul aqdari manzo Allah baya buyan masa baka ji Shehu Ibrahim yana faɗa ba yana cewa menene dare buya fi ban da shi yana cewa babu gurin da annabi zai daga kafa sai na duk gurin da annabi ya daga kafa na gurin na idza sara hayrun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu duk mutumin da ya hau ba wai kujera ne kawai na imam al-mursi ba duk wani kudubil a kadari duk abin da yake gani yana koyi da annabi Muhammad ne shi yasa shi Ibrahim yake cewa ce a duniya ina da shehanai guda guda uku a duniya yace farkon shehi na alqur'ani shehi na na biyu manzon Allah shehi na na uku shehu tijani kuna ganin zan iya karkacewa in dauki wani abin da ba gaskiya ba ya ce wannan su ne shahanina ƙur'ani mazala shaut da ni ya ce duk wani abu ka ganni in kauce wanda ba abin da ba shari'a ba ya ce wannan haramun ba zai yiwu ba ai kuma da an ƙaryata malaman duniya yadda shehu ibrahim zai zo garin su ya zamo shi ne shugaban su dole su bi shi da shi kamar annabi muhammad ne ya ce an same shi da kuskure ai an dinga na sharawa kenan da yahuda ba su mu zauna lafiya ba duk inda suka buga suka buga su ga ina ba zai taɓa to haka shehu ibrahim ya zo duk inda maki ya buga ya buga in ya faɗa sai ga an nuna masa shine jahili bai fahimci abin da yake nufi bane gashi na qur'ani gashi a hadisi saboda shehin sa qur'ani da hadisi da shehu tijani yace kana ganin qur'ani zai kuskure ko kana ganin manzo Allah zai kuskure to kana ganin shehu tijani zai kuskure to shehu tijani ne ba san shi ba ba ba san shi ba saboda baya karkata cikin wani abu ɗarfatan na son zuciya walau misalar zarrati tun shi wajen daga safiya zuwa yamma saboda kare harshensa baya magana ya wuce uku magana uku kai ko yanzu aka tambaye ka magana nawa kake daga safiya zuwa kafin ka gama shan shayi musamman wajen mai indomi mutum bai sani ba in ka shiga goyin kuna hira daga kan kwana kafin ka je wani guri ka faɗa da ka faɗa wa mutum yadda aka aka haife ka ba saboda sururi ai ta zubaida ai ta faɗa ko ba ka bane wannan kuma bala'i ne domin harshen bala'i ne Allah ya kiyaye mun julusi al-kursi al-qudbani yace daga ya hau kan kujerar qudbani la ta kadau bainahu wa bainar rasulullahi jabiyatun asliya aslan ba yadda zai yi daina ganin annabi Muhammad komi zai dinga ganin manzon Allah wa aisu ma jala rasulullah min hadaratul gaibi ko ta ko ina manzon Allah ya motsa shi ya gani shi wa min hadaratul shahadati ko ina manzon Allah ya taka shi ya gani illa wa ainul qurubul aqrai mutamakkinatin min nadar ilayhi sai qurbi qurubul aqrai yana kallo la ya tajibu anu fi kulli lahazatin min lahazati babu abin da zai wuce daga cikin kowane irin gani daga cikin ganin da yake ciki anan za mu tsaya sai na wannan hudunar bahara wa kafatul anbiya bi sahili za mu bayyana shi wali yana magana ne da harshe uku yana magana a harshen rabbul izzati yana magana a harshen manzon Allah yana magana a harshensa idan ya faɗi magana sai a ga a wannan lokacin a ina yake idan baka gane haka ba idan mutum ya shiga farin ciki matukan farin ciki yana iya fitowa ya faffaɗi waɗansu manzanni ma ya ce ya yafe ma duk wanda ya mara komai ana iyawa ko sai daga baya tukunna ya dawo tsananin farin ciki ne zai sa shi ya faɗi haka akwai kuma lokacin zai shiga bakin ciki sai ya yi tsinuwa har iyayen sama bai kyale ba amma bai fahimta ba sai an zo an dawo da shi an faɗa mara ko wannan baya faruwa duk yana faruwa saboda haka ashe kenan mutum shi kansa akwai halayen da yake shiga malaman science abin nan psychology sun ce kowane mutum yana da hauka a jikin shi na yi psychology kuma gaskiya ne idan haukan ya motsa sai ka ta faɗa da kowa in ya dawo kuma zai gashi ya dawo daidai kamar ba shi ne ɗazun ɗin nan ya hargitse ba kuma gashi ne yanzu ya dawo daidai to maganan da zai yi a wancan hargitsan da wannan zai yi a yanzu ne ɗaya ne ba ɗaya ba ne saboda haka wali yana shan ruwan sanin Allah ko soyayyar manzon Allah ya kare a ciki ya faɗi abubuwan da zaka je yana faɗa ba komai kuma shi yasa an shau da ya faɗi wani magana ya ce an tafi sukurin ofis sahawi kana cikin maye ne ko kana cikin kana daidai ya ce a daidai dina nake to ana ɗaukar wani ina daga cikin mawazi Allah ce mu kin ai ma ba sai shekara ba eh psychology ai dama ilimin psychology ilimin nafsu ne ai ai duk fikihu ilimin nafsu da ilimin kalam da ilimin nafsu ai da shi ne ake gane shari'a tana cewa yanzu idan kana da mata ka auri mace tana da gidan kanta sai ka je ka shiga gidan kana shiga gidan sai aka ka rufe kofa sai aka ka cika labudai sai aka an kashe wuta ai psychology ne yake faɗa ai shari'a tana tafiya ne a babu zanni ai da psychology ne shi kenan in aka fito sai rikici ya ɗauku kaka kaka kaka ya kace ai baka taba ta ba sai ta ce a ya taba ni sai aka ce wal qawlu qawlaha me yasa ka kulle kofa me yasa ka saki labule me yasa ka kashe wuta ai psychology ne ke bada wannan ai psychology ne eh ai shine ai in da ba komai to kamar kofa bude ka bar labule in ka fito kace ba wani abin da ya faru na ce an yarda sai aka ce a gidanta ne ka bi ta ko gidanka ta bi ka wannan shi kansa hukuncin shi daban sai an duba saboda za ga alƙaulu ƙaulu ko alƙaulu ƙaulu saboda baka gurin amma wannan hukuncin shine psychology zai yi amfani da shi sai ya fitar shi yasa yake fitowa fiƙo a babu zanni eh Allah ya samu dace Allah ba mu ilimi albarka Allah ya ƙara mana son manzo Allah Allah shirye da mu shirar da zuriyar mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاجم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر من دار الذي صلاة تبلغ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علم واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.